السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ta yi daidai da ranar ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya a za mu fara daura da muke yi bita ta ilimi a kan fiqhul mu'amalat majalisi na farko a wannan ɗakin taro na cibiyar alfurkan da masallacin alfurkan insha Allah mun samu jinkiri saboda ɗaurin aure da taro da kuma sha'anin shirye-shirye don haka sama da majalisi ɗaya ya kuce mana za mu yi ƙoƙari insha Allah mu ga yadda za mu cike shi a cikin sauran lokutan a littafin da za mu karanta a abin da za mu karanta shine fiqhul mu'amalat abin da yasa a aka zaɓi wannan daura shine a dalilai kamar guda biyu dalili na farko a yawan-yawan karatuttukan fito da aka yi ba a kaiwa zuwa ga abubuwan fiqhul mu'amalat sai ka ga karatun ya cike don haka ne ma kamar yadda muka sani a da sai ka ga sai waɗanda suka ba mu shekara arba'in baya suke karanta sani lawali da sani a jiragen rikini sharhin muktasar a tsari din shi ne ya fara da kitabin da fiqhul mu'amala to sau da yawa mutane za su gama karatu su na muktasar ba su kai zuwa ga asali waɗansu kuma yayin da suka kai a lokacin sun cika shekaru masu yawa to saboda haka kasancewar ba a wato wannan karatu sau da yawa ɗaliban ilimi ba sa cin masa daga ɗaya daga cikin hanyoyi da za a bi shine a zo a yi daura a kansa musamman dalili na biyu shine buƙatar mu ga wannan saboda shi sha'anin fiqhul mu'amalat abin da ya danganci mu'amala ta cinikayya da hada-hadar kuɗi kusan kowa ta shafe shi kuma a sanin mu ne cewar bai halatta mutum ya abu ba sai ya san hukuncin Allah a kansa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm to wannan ita ce hanyar da mutum zai san abin da yake zai bauta ma Allah ala bayyana kuma kamar yadda muka tarihin musulunci ya nuna a kasuwannin musulmi ana samun mutane suna shiga don su tabbatar da cewa mutanen da suke mu'amala a cikin waɗannan kasuwanni sun san hukunce-hukuncen waɗannan babuka kamar malik an ce yana kan tura almajiransa duk wanda bai karanta kitabun buyo ba su fitar da shi daga kasuwa kuma kamar tujjar attajiran bal bala bal ɗaya daga cikin kasashen da suke can wara an naharai irin wajen su tajikistan din nan a yanzu sun kasance idan za su tafi kasuwancinsu in za su tafi kasuwanci tawagar kasuwanci sukan hada tare da wato a masana wannan babi na fiqhul mu'amalat to abin da zai iya zama cewa kuma dalili na uku shine samun bankunan musulunci da kamfaninnuka na inshora na musulunci da kamfaninnukan sanya jari na musulunci wanda ya sa yanzu ana hada-hadar kuɗi ta musulunci wanda wannan hada-hadar kuɗi ta musulunci an gina ta ne a kan fiqhul mu'amala to da wannan shi ne muhimmancin wannan a daura to sai littafin da muka zaɓa zani a kai littafin a na zaɓi ya zama cewar mu wato mai ɗaure kanmu da littafi maimakon ya zama to an yi laccoci domin waɗansu kamar akwai wasu daga cikin malamai musamman a ƙasar saudiya akwai malamai waɗanda suke da wato gogayya akan wannan fanni yawanci suka yi wannan daura waɗansu su suka yi wannan daura ta hanyar wato silsila na a wato darussa ko kuma muhammara lectures lectoci ko wata lecture da mawudinta har ya zama tukan cewa an cimma abin da ake so a yi ba to amma na fifita raba mu tare da littafi saboda sanin littafi yana da albarka mai yawa da farko ne yawan yawan marubuta littattafan nan manya-manyan bayan Allah ne da sun yi addu'a ga wanda yake karanta littafi da Allah ya ba shi ilimi mai amfani saboda haka kowa kuma za a samu albarkar wannan addu'a abu na biyu masail waɗanda suke na fiqhul mu'amalat waɗanda da yawansu an gina su akan wato a ƙa'idodi na fikihu da dalilai na hankali aƙisa nusus a cikin su masu da yawa kamar yadda suke a cikin ibadat don haka saɓani ya yawa a ciki don haka mutum ya ƙayyade fahimtarsa da wani littafi take da muhimmanci da duk wanda zai ci gaba da bincike da karatu a cikin wannan fanni da haka wato mutum ya rabu da littafi yana da muhimmanci a cikin wannan bayi to a littattafai ɗin da yake suna da yawa a sai nazari littafin a ibn juzai shine alkawahidun fiqhiyya fi talhis madhhabul malikiyya آه وبيان المذاهب الشافعية والحنفية والحنبلية وندا للتالي ne wanda yake talhis kamar yadda ya kira shi samari na mazhabar malikiya mazhabar malikiya ita ce ta fi shahara a nan ita aka fi sani kuma hatta cibiyoyin da suke mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani yawanci wato kwamitocin da suka sanya na shari'a suna gina abubuwan da suke yi na fatawa ne akan mazhabar malikiya galiba don haka sanin mazhabar yake da wato mu ɗora kanmu da a mazhabar yake da muhimmanci to kuma wannan littafi muhimmancinsa shine duk da an ya ɗaure duk da ya yi ne akan mazhabar malikiya yakan yi ishara da sauran mazhabobi domin fa'idar ta san irin masa'i waɗanda suke saɓani ya zo saboda ishtihadi wanda irin waɗannan za ka san cewa akwai matsala wadda take za ka iya yin tarjihi a cikinta ka samu magana wadda ta ce mafi rinjaye akwai wanda yake saboda ishtihadi ne mai sha bambam ba za ka iya tarjihi ba saboda kowace fuska ta dalili da aka kawo tabbatatta ce wato za ta iya yin aiki kuma sanin wannan saɓani yana da muhimmanci musamman a wannan zamani don kamar yadda duk wanda suka shiga cikin harkar wato harkar hada-hadar kuɗi bisa ka'idar shari'ar musulunci ta wannan zamani za su san cewa da yawa daga cikin abubuwa waɗanda ake gina mu'amala da su za ka ga ba wanda za a ce an ɗauko ta daga martaba guda ɗaya gaba ɗaya sai ka ga wata ran an ɗauko wani asali daga mazhabar malikiya wata ran a ɗauko asali daga mazhabar hanafiya wata ran a ɗauko asali hukunci daga mazhabar shafi'iya wata ran daga hambaliya duk domin ne domin a wato sababbin abubuwa da suka zo a wannan zamani domin a samar wa musulmi mafita a yi riko da mabdari da wato asali na shari'a ta zo ta sanya wato ta ɗauke takura da tsanani ga al'umma ta kawo yalwa da sauki a gare su a cikin hukunce-hukuncen shari'a to fa'idar wannan littafi kenan zai shara da sauran matsaloli saboda sanin sauran matsaloli yana da muhimmanci a ba zai yi ba saboda kure wani lokaci yi bayanin shi mai wannan littafi al'imam a a muhammad ibn ahmad ibn juzai al-kalbi al-qirnati malami ne daga cikin malaman andalus wanda suka rayu a andalus lokacin da andalus take wato take komawa take koma baya an cinye ta ta ko'ina ta zama to ɗan kaɗan abin da ya rage wa cikin andalus kawai ita ce imarat turnaba turnaba wanda ya rage ce ma turana da yanzu abin da ya saura kenan dai shi ma daga can yake to malami ne wanda yake Allah ya albarka a rayuwarsa shekara arba'in da takwas kawai ya yi a rayuwa amma ya rubuta tafai masu dama daga ciki wannan littafin daga ciki akwai kitabun tafsir fi ulumin tanzil littafin sa na tafsir na alqur'ani wanda kusan a irin irin su bansa su almahalli masu jalale ne irin su suka yi shi ma takaitacce ne haka zalika ya rubuta taqribul usul ila ilmi usul taqribul usul ila ilmi usul littafi ne na usulul fiqh muhimmi kwarai da gaske mai sauƙin karatu kuma duk da yake da ya sanya abubuwan mantin amma littafi ne muhimmi wanda shi duk wani rage ba ku an buga su a imam ibn juzai ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tarif ya mutu shahidi mutuwar shahada ya yi abinda aka kiyaye yana hudu yana zaburar da mutane kan aje a yaƙi da nasara aka neme shi aka rasa a cikin yaƙin ko gawarsa ba a gani ba an tabbatar ya mutu shahidi na ga yana daga cikin shuhada rahmatullahi alaihi ba zai yi kuma rafi tarjamarsa ba kamar yadda na ce sai dai kawai za mu karanta za mu shiga cikin karatun da littafin saboda lokaci tuni ya riga ya kure mana akwai alhaji zaurance da yake yi wanda yake yana da muhimmanci mutum ya san shi a cikin littafin ya yi shi ne akan mazhabar malikiya kamar yadda muka ce don haka yana kaddamar da maganar malikiya kafin maganar wata mazhaba sannan a yana ishara da sauran yana ishara da ijma'i da ittifaqi ya magana ijma'i ko ittifaqi ya nuna al'umma baki daya idan kuma yace al-jumhur yana nufin kusan ilahirin malamai illa wanda ya rani da cikin su wanda ya shigo ya rani daga wato magana wanda suka akan ta ilahirin malamai shi idan kuma yace al-arba'a yace inda al-arba'a ko wa huwa qawlu al-arba'a mutane malamai hudu yana neman ashabul madahib al-arba'a Abu Hanifa, Malik, Shafi'i da Ahmad wanda idan ya faɗa haka yana ishara cewa waɗansu su sun saba musu amma ba a cikin madahib al-arba'a ba in yace wa huwa kada inda al-arba'a to yana nufin kan cewa akwai waɗansu malamai ba a cikin madahib al-arba'a ba da suka saba ma waɗannan irin su Sufyan al-Thawri irin su Layth da sauransu wani lokaci ma ya ambace su idan kuma ya ce wa ƙala ƙauri waɗansu malamai sun faɗa to yana nufin ba a cikin mazahibul arba'a din nan ba idan kuma ya ce as-salata ya ce wa huwa kaza inda salata yana nufin abu hanifa da shafi'i da ahmad ko ya kawo dalilin jam'i ya ce inda hum a wajensu yana nufin su su uku idan ya ce inda huma ya ce su su biyu ko inda limamai ne ko wajen malamai guda biyu yana nufin abu hanifa da shafi'i ko kuma ya ce inda huma yana nufin abu hanifa da mirin yana komawa ya zuwa gari wannan idan kuma ya ce fafil madhab yana nufin a madhabar malik in kuma ya ce mashhur yana nufin abin da yake mashhuri a martabar malik al mashhur shine wanda dalilinsa ya karfafa wanda dalilinsa ya karfafa ba wanda wato masu faɗa faɗi da shi suka fi yawa ba duk da yake ana saɓani shin almashhur shine wani da abin da masu faɗa ma- masu kauri da shi suka fi yawa ko wanda dalilin sai fitar kama to waɗannan su ne mustalhat ɗinsa wanda yake za mu gani domin yana da muhimmanci kafin ka karanta littafi ka san manhaji tsarin tsarin malami yawanci mu daga hudu littafi sai- sai a shiga a fara karatun bayan kuma rashin fahimtar manhaj yana sanya ka ba za ka gane littafi ba ya kasar kamar da ya kasar littafin a kashi biyu da hatima ko kuma a ce kashi uku kashi na farko shine al'aqari abin da ya danganci wato ilimin tauhidi sannan kashi na farko na fiqh din shine fiqhul ibadat abin da ya danganci ibada tun daga tsarki har ya tike zuwa a jihad sannan a- har zuwa jihad da rantsuwa sannan kashi na biyu kashi na biyu shi ne firhul mu'amalat to firhul mu'amalat ne ya kasa shi littafi a ya kasa shi littafi uku littafin farko aure da saki shine fiqhul usra abin da ya danganci rayuwar iyali al-kitab al-awwal da na mu'amalat littafi na biyu a a littafi a littafi na biyu shine shine akan shine saki littafi na farko aure na wani littafi na biyu saki littafi na uku shine al-buyu wa ma shakala al-buyu abin da ya danganci cinikayya littafi na hudu shi ne ma shakalar biyo abin da ya kama da ciniki abin da ya kama da ciniki na ijara da mubaraba da sauransu har da ya zuwa da sauran aljinayat sannan ya kare ya kawo da kitabun jami'in wato shi ne littafin da ya danganci abubuwa na ladabi da a, wa'azi da sunnoni wanda dama maliki shi- shi- haka yakan tsara littafansa yana karshen littafin karshen muwar kayi a kitabun jami'a to haka ya kasa to a cikin wannan daura tamu za mu yi kitabun tsari in kuma Allah ya bada iko Allah ya bada iko mun gama a cikin kwanakin nan a kitabun tsari wanda kamar yadda sanarwa ta gabata ya haɗa al-buyu ya cike da buyu al-ajal sai al-kitabun rabi shine ma shakalar buyu abin da ya kama da harkar ciniki na sauran abubuwan mu'amala mun kira shi al-mu'amalat fiqhul mu'amalat al-maliya wato fiqhu na harkar hada-hadar kuɗi dan a fitar da domin ita kanta mu'amalat din kamar yadda muka gani tana da yawa tana da yawa aure yana da cikin mu'amalat saki yana da ciki ciniki yana da ciki abubuwan da suke kama da ciniki suna da ciki al-hudud suna da ciki alƙalanci yana da ciki duk waɗanda suna cikin mu'amala to abin da za ku ɗauka ɗin shi ne albuyo a cikin wannan daura ita ce alkitabun kamil kamar yadda za ku gani a kamar yadda da yawa suka samu a- an an yi sambiyatin ɗin a littafin ko an samu pdf hotonsa a daga shafi na 399 zuwa na 425 Allah ya ba mu iko insha Allah ta a tsarin namu zai zama to cewar kowa yake da tambaya ya tsayar da ni ya tambaya ba sai an gama ba sannan za a ci za a yi tambayoyi ana cikin yi kowa yake da tambaya ya tsaya ya tsayar da ni ya tambaya domin saboda wata jirgi idan in mutum yana buƙatar ya zama tukan cewar na'am eh in suna da tambaya su ma su yi tambaya ko kuma su rubuto wanda ya fi musu sauki duk wanda suke duk ɗaya ne ala halitta a ci sautin mace wajen ilimi ko ko bai halitta ba Eh? in ba in ban da aka ta yaya su hisham ibn urwa suka riwaya daga fatima bintul munzir sai ibn ishaq suka yi riwaya daga Fatima bintul Munzir a eh bintul Munzir ibn Ishaq ba ba muharramun ta bane in Hisham mijinta ne ibn Ishaq ba muharramun ta bane so ulama sun yi riwaya daga Amra binta Abdurrahman eh az-Zuhri ga yi riwaya daga Amra na الكتاب الثالث كتاب يقول في البيوع وتكن البيوع جلد شوى تشنيكة تشنيكة تشنيكة تشنيكة ya yi jirginsa saboda kamar da za mu gani ciniki iri-iri a cikin majalisi na biyu zai kawo zami magana a kan nau'o'i daban-daban na ciniki to shi sa ya kawo shi jirgi saboda ciniki nau'i nau'i ne don haka ya kawo shi albuyu akwai ingantaccen ciniki akwai ɓatacce akwai ciniki wanda ake kulla shi yanzu yanzu akwai ciniki wanda ake jinkiri shine biyu al'ajar akwai ciniki wanda ake yi na canjin kuɗi na canjin kuɗi da kuɗi akwai cinikin canjin kaya da kaya akwai ciniki na sayan kaya da kuɗi su kansu abin da ake cinikin saɗin nau'in daban-daban ne akwai al'usul kamar gida da fili da gona akwai al'ba'an abinci akwai al'oro akwai sauran kaya almakula kamar dabbobi kamar kujeru da sauransu akwai zinari akwai azurfa akwai amfanin gona sannan akwai dabbobi kamar yadda mai tufa yake cewa ma yi ta zazu bai uhu anwa'u usulun au ta'amun au usulun au uhudun au ta'amun au za'abun au fiddatun au tamru au hayawanu wal jami'u yuzkaru to kowanne daga ciki babu nima saboda haka sai shi sa ya kawo shi albuyu da kowa ya yi da nasa hukunci kaga su kansu na kasa nau'in jinki ba bai da usul nau'i ne bai da da'a nau'i ne na ciniki bai da ƙoro nau'i ne na ciniki bai da zahab bai da firba waɗansu sukan kira sukan haɗa su tare su ce bai da lantarki cinikin kuɗaɗe biyu bai'ul thimar da kuma bai'ul hayawan cinikin amfanin gona sannan cinikin dabbobi wanda mu yanzu zai haɗa hadda amma yanzu a alhayawan mota za ta shiga cikin koro ne mota za ta shiga cikin alhayawan mota cikin koro ne ko ita ba ta da rai shi alhayawan alhayawan da suka sanya suka sanya bawa saboda yana da rai hayawan a cikin hayawana da suke sanya shi to abin da sake da ya kawo shi bil jam'i don saboda nau'o'in suna da yawa an kira albai ubai ma'anarsa a wato an yi saba akwai sabani da dama wajen ta'arifinsa shi yasa ma wani malami cikin malaman malikiya yake kar ma ai ta'arifinsa dan sananne ne kowa ya san ciniki na ka ba a buƙatar ai ta'arifinsa amma duk kusan daga cikin ta'arifin da ya a a ta'arifin al-imam al-imam ibn qudama shine mubadalat malin mubadalat malin bimalin tamlikan aw tamallukan misalin dukiya da dukiya tamlikan babu wani ko tamallukan ko kuma mallaka idan ya zama kan cewar an kira ta mubadala don a fitar da abin da yake babu musanya a ciki wato musanyen dukiya da dukiya domin mallaka ko mallakarwa musanyen dukiya da dukiya ta fuskar mallaka ko mallakarwa wannan shi ne ciniki shi ne tarifin ibn qudama tarifin hanabila amma tarifin a a a almaziri cikin malaman malikiya malikiya shine almu'awa wato mu'awadat mali suka kara masa da cewa bi wajihin jari neman musanyar dukiya neman musanyar dukiya abin da za su iya kawo awada wani yana da muhimmanci kamar yadda za mu gani a majalisi da domin za ka iya mallakar dukiya ko ka mallakar ita ba tare da musanya ba to akwai hudu akwai mu'amala da ake yi ba tare da musanya ba wanda hukuncin yana ya sha babban da hukuncin ciniki shi yasa a cikin tarihin nan mu'awada musanye yake da muhimmanci a Allah maɗaukakin sarki ya halatta ciniki nassan a cikin alqur'ani yace wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga wannan nassi ne akan ciniki wannan al-illa al-bai wa ahallallahu al-bai'a wace irin alci kowane ciniki Allah ya halatta shi ko kuwa sai cinikin da ko kuwa wato alɗin ta umurci al halhiya lil jins ko ka lil ahad to idan ka ce alɗin na lil ahad wato Allah ya halatta cinikan da aka sani in ban da wannan cinikin ba wanda ya halatta sai da ba za ka yi ciniki ba sai in ka je ka samu a cikin alkur'ani da sunna cewa Allah ya halatta shi in ka ce al'umman lil ahad ka ce cinikin da aka sani Allah ya halatta shi saboda haka dole sai ka koma ka tabbatar da sharaɗin siha a cikin ciniki kafin kai in kuma ka ce al lil jins ce cewa dukkan ciniki Allah ya halatta shi to duk wata mu'amala in dai ciniki ce ta halatta har sai wani dalili ya nuna ba ta halatta ba wani ne fi dacewa da asalin shari'a eh eh na biyu na farko na gaban zahiriya ke shi yasa suka takura shi yasa suka takura kuma shi yasa wato a a sanin wanda yana da muhimmanci saboda a zamanin nan mu'amala daban-daban da suka zo mu'amala daban-daban sababbi da suka zo wanda idan ka ce sai abin da ka samu shi a cikin nassi za ka tabbatar to za ka takura ma kanka ka takura ma al'umma da haka wannan kulabi yana da muhimmanci a hamlin da jamhur suke kuma wannan hamlin shi ne abin da jamhur suka ɗauki wannan ayar cewa wannan ayar am ce mai garewa ce dukkan ciniki allah ya halatta shi sai da haka babu cinikin da zai zama to haramun sai idan dalili ya zo akan haramcinsa Allah ya halatta shi da wannan aya haka dalika a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce la junaha alaikum Allah madaukakin sarki a cikin a cikin ayoyin hajji yace laysa alaikum junahun an taftahu fadlan min rabbikum babu laifi a gidan ku neman falala daga ubangiji ibn abbas ya fassara wannan da cewar neman falala din shine ciniki wanda da suka kasance suna ganin sun je aikin hajji ba za su wani abu da ciniki ba da akwai kasuwanni su bukuka majanna da sauransu to da wannan ayar ta sauko sai wannan damuwa da suke da ita Allah ya cire musu kanta za su iya ciniki to da ka gani ikrarin ciniki ne sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da ciniki yace albayyinani bil khiyar masu ciniki su su biyu suna da zabi kaga ya tabbatar da kanta za su ciniki kuma ya zo ya samu mutane suna ciniki bai ikirarin su akan cinikin da suke yi kamar abdurrahman ya samu kasuwanni abdurrahman ibn auf ya ce dununi ala su dununa mun kasuwa saboda haka duk wanda ya nuna kan cewa ciniki wato Allah ya shar'a Allah da manzon sa sun shar'a da kuma al'umma ta yi imani akan halaccin ciniki kuma hikima ita ta sa dole a yi shi saboda mutum an yi shi bisa ɗabi'arsa baya rayuwa shi kadai yana rayuwa ne a cikin al'umma duk yana rayuwa a cikin al'umma dole ne ya zanto bukata yana da bukata da abin da yake hannun waninsa to inda ba a shar'anta ciniki ba ta cewa in kana son abin da yake wajen wani za ka iya bashi abin da shi yake so na da kai kuma da nasa da an ce kowa sai dai ya je ya nemo abin da yake so idan abinci ne sai ya je ya noma idan itace ne sai ya je ya sassako idan kaya ne sai ya je ya nemi audugar ya saka ya ɗinka da haka rayuwa ta ta ba ya iya rayuwa saboda hikimar Allah ita ta wato hikimar da aka shar'anta shi shine rahamar Allah da bani adam saboda yadda Allah ya tsara rayuwarsu kan cewa a cikin al'umma su to wannan yace wa bihi ibna ashara baban akwai babi goma sha biyu albabul awwal babi na farko fi arkanil bayn rukunan shirki a rukun shi ne jin ulmaniya abin da yake sai da shi abu zai tabbata sai da shi abu zai tabbata ya fi shara'i ƙarfi shara'i idan babu shi abin zai iya tabbata ka gyara shi amma idan babu rukuni ba zai yi ba a samu wato abin ba zai yi ba a samu a wato hukunci don haka rukunan ciniki su ne dole sai da su sannan ciniki zai samu yana da muhimmanci mu san su saboda koyaushe koyaushe yana da sharadi irin nasu wanda sai sun haɗu ne kuma sharuɗan sun samu sannan mu'amalar za ta zama dole da kwanciya na ya ce wa iya hamsa rukunan ciniki guda biyar ne albaɗa wal mushtari wal thamar wal madmun wal lafzu wa ma fi ma'ana rukunan ciniki guda biyar ne albaɗa mai sayarwa shine wanda yake na sayar birtu wal mushtari wanda yake saya wanda zai ce ishtaraitu na saya ko kuma albayar wanda zai ce da nawa za ka ɗauka da nawa za ka saya ko da nawa za ka karba shine albayar tare da cewa kowanne daga cikin su zai iya wani lokaci kowanne daga cikin su zai iya zamantowa ko mai sayarwa zai iya zamantowa mai saya domin wanda zai sayar da motarsa sai a ce shi ma kuɗi yake saya daga wajen wancan saboda haka mai sayar mota sayar da kudinsa shi ma yake yi to amma dai al'ur ya tafi akan cewa wanda zai soma arziki wanda yake wanda yake tallatawa na abinsa shi ne wanda yake zai zama to alba'ir wal mushtari kuma shine wanda zai ce na karba shine wanda yake dauka wal thaman al thaman shine abinda al mushtari yake bayarwa al mamnun ko al muthman shine abinda al ba'ir yake bayarwa واللفظ da lafazi wa ma fi ma'anahu da abin da yake cikin ma'ike da ma'anarsa min qawlin aw fi'lin nazarci ko fi'lin yaqtadi al-ijab wal qabul wanda yake hukunta al-ijab wal qabul al-ijab shine wato tai al-qabul karba a waɗannan abubuwa guda biyar su ne wato al-ba'i al-mushtari الثمن المثمن الصيغة نبدأ بشيء الصيغة وتنسوا ما بين سوق دار أما تبر مالكية kuma kamar yadda za mu gani a cikin littafin hakikatan a su kudin na farkon su al'aqida masu kulla ciniki masu kulla ciniki shine al-ba'id wal mushtari al-ma'qud alayhi wanda ake kulla cikin a kansa shi ne asabar da musulman ko wani mazmun dukkanin su sharuɗan su ɗaya sannan asira abinda da shi ne ciniki yake kunnuwa an kira ta sira saboda shi ne asali asalin ciniki Allah maɗaukakin sarki ya ce illa an tafi da tijaratan an taradin minku ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna man bai'u an tarahu ciniki yana tabbata ne bisa yarjejeniya yarda sinki ya yarda to yarda din nan dole mutum ya zama ya akwai siga da mutum zai nuna wannan yardar tasa akwai siga da mutum zai nuna wannan yardar tasa to sigar nan za ta iya zama cewa ƙaunar da baki za ta iya zama cewa da ishara ga wanda ba zai iya faɗa da baki ba ya yi ishara kamar a a a kamar wanda yake kurma ya yi ishara cewa ya saya ba san yaren kura ne yaren beba ne bebe ya ce ya saya ko kurma aka ce an saya ya yi zuri da kai ko kuma a rubuce ko kuma da electronic signals ko da fax ko da text ko da telex ko da email duk abin da yake ittisal communication zai tabbata sadarwa da za ta tabbatar da al'ijab wal qabul al'ijab shine ka ce na sayar maka shi kuma ya ce ya saya shine al qabul ko kuma a aikace ko a aikace aiki din nan wajen jama'irin malami zan bi ishara ga wannan saɓanin ba amma saɓani ne sananne tsakanin hanafiya da shafi'iya da malikiya a gefe ɗaya da kuma a shafi'iya a ɗaya gefe abin da ake ce masa bai'ul mu'aqa bai'ul mu'aqa al mu'aqa masdar dini ne na aqa wato ba ma juna shine kamar ka zo ka wato ka yi ce a aika a abin da kake a aikace ka aje kuɗi ka ɗauki abin da ka saya ba tare da ka ce uban ba ba tare da ka ce uban ba to shafi'iya sun ce wannan bai halatta ba saboda ina tarabi tarabi din da yarda da Allah ya ce illa an yakuna ziyaratan an tarabin minkum wato luga ta tabbatar da lafazi da yake nuna a tarabi shi ne ka ce na saya ko na sayar amma akwai aiki da alluga aka ajiye shi da zai nuna kan cewa ka yarda yardarka da abu ka buga hannu ne ko ka cire hulanka ko ka tattaki menene zai nuna yarda akwai wani abu alluga da aka ajiye shi da yake nuna da aiki da yake nuna yarda sai dai ko sai dai ko to shi yasa wannan su malamai shafi'iyya suka ce idan ƙofi al'ada ta tabbatar da cewa wani aiki yana hukunta yarda yana hukunta yarda da wato kulla ciniki wannan cinikin na mu'aka za a yi shi shine ƙaunin muhakkikin daga cikin malaman shafi'iyya gaba imamun nawawi imamun nawawi ya tafi akan wannan da shi da sauran waɗansu daga cikin muhakkikin na shafi'iyya amma mazhabin shafi'iyya al-mazhab almuwama ba ciniki ba ne to amma su kansu kaga mun gani kamar shi yasa su kansu sun dawo zuwa ga al'ada saboda dukkan abin da shari'a shari'a bata sanya masa iyaka ba bata ba shi wato haddi ba to ana mayar da shi ne zuwa ga al'ur da zuwa ga al'ada babu wani haddi da shari'a ta sanya na abin da zai tabbatar da al-tarabi to sai a koma ya zuwa ga al'ur yanzu kamar yadda ake yanzu kamar yadda ake ciniki yanzu ciniki ya kai na a kantuna ma babu mutane akwai kantuna da ake babu mutane sai dai cameras kawai sai kuma yan security amma hatta mai wanda za ka ba shi kuɗi ya baka babu mutane kawai kowane abu da aka saya a cikin kantin an sa masa barcode an sa masa alama kana ɗauka in ka zo za ka fita akwai akwai yar fitila kamar yadda ake za a shiga jirgi za a karɓi gogin ka sai ka sai a sa a wata yar fitila sai ta karanta sai ya rubuta dukkan bayanan ka cewa ka shiga za ka shiga kana cikin wanda za a ɗauka a jirgin sai kawai ka shiga da ma'aikatan jirgin sama ne suke yanzu waɗansu kamfanin jirgin sama ba su babu ma'aikaci kawai ka zo ka sanya kana sanyawa sai kawai sai kawai ya buɗe maka hanya sai ka shiga to suna irin waɗannan kantinan in ka ɗauki abin kamar alal misali ka ɗauki telefon an makala mata barcode a bayanta kana zuwa sai ka je ka sa a jikin na'ura sai ta karanta tana karantawa shikenan kai kuma dama za a abin da sai ka sa katin ka na murzawa kana sa katin naka shikenan sai ya ɗauki wannan kuɗi sai fito maka da katin sai ka fita ka gani wannan sawar da kai ya karanta ya fito maka da farashin ka gani wannan shine ijabu da kan miƙa katinka ya murna ya ɗauka ya kwashi kuɗin daga cikin katinka wanda shi ne kabul to ka gani babu wata siga la qaul wala ishara babu wani aiki ne kawai to saboda haka wannan duk yana daga cikin asiga wannan rukuni ne don haka nan bai kawo sharɗan rukuni din ba amma da cikin abin da suka kawo shine dole sigar nan ta zamanto yankakiya ce babu tararrubi a cikin ta ba za ka ce zan saya ba in taso ko kuma na yaso ko kuma a na sayar baka to zan saya zan saya ciniki ya kullu ko ciniki bai kullu ba na zan saya saboda ihtimal kaga in kace in yace na sayar maka kace na saya kaga wannan babu kowa a yanke yake ko babu wani daidi ciniki ya mutu amma in kai mudari kace zan saya to shi ma za a ɗauke shi akan cewar ka saya ne tunda zan saya yanzu ko ko daga baya tunda mudari a larabci yana nufin alhal aw istiqbal yanzu ko nan gaba to idan irin wannan ciniki ya kullu idan aka yi irin wannan cikin ka zo da irin wannan siga sannan kace ai ce sannan kace kawo kuɗi ta ne ai cewa ne zan saya ban ce na saya ba kaci kuma ya riga ya ce ya sayar saboda haka wata kila akwai wani wanda yake buƙatar wanda da yana kaunar zai saya ya kare shi ya tafi kai kuma ka lokaci ba ka saya ba to fil madhhab a madhabar malik rahmatullahi alaihi idan mutum ya rubuta ya mallaka da sigar mubarak ya ce zan saya sai daga baya da aka ce ka kawo kuɗi sai ce a a ai ban saya ba ba ka ce za ka saya ba ya ce ai ba yanke wani ba to ba za a karɓi maganarsa ba sai ya rantsi cewa ba ciniki yake nufi ba ba ciniki yake nufi ba saboda mai saboda Allah ta'ala ce ya yi wallazi na amuru aufu bil bukur ku cika alkawari ku cika kullum ciniki da kuka kuma ciniki ne kullum ne wannan duk da yake ya ce masa ya faɗe shi da almustaqbal shi yasa ma ba a ɗauke shi akan cewar a yanke kan cewar ciniki ya ba amma da kamar a ce na sai a yace sanda yake ba da kuɗi yujibar sai a tilasta shi sai ya ba da kuɗi taba'an mazhabar malik saboda ba sa magana ba su yarda da siyarin majalis ba wanda za mu zo shi insha Allah sauran mazahib haka zalika matsabar imam abu hanifa amma shafi'i da ahmad ne da riyadul majlis idan kuna zaune a idan aka kulla ciniki to matsawar kuna zaune a majalis za ka iya cewa ka fasa amma daga zara an tashi daga majalis ya lalace ka ba za ka iya cewa ka fasa ba sai dai ka nemi iqala mace ce iqala ka nemi zobewa ka nemi awarware ciniki to ita mun rage kala wani ciniki ne daban ka zo ka sai motar mutum a miliyan ɗaya an gaba kuna zaune a majalis sai daga baya ka ce kai motar nan gaskiya ba zai miliyan ɗaya ba zan iya biya ba ba da shirin sayan mota za ka iya za ku iya za a iya warware shi in dai kuna cikin majalis amma idan kun tashi daga wannan majalis ka bar ɗayan ya bar wannan majalisin to ciniki ya kuɗu sai dai in ka ce an fasa wannan ni ina son a fasa wannan ciniki to kana neman ya ƙara ne kana neman ya zo ne maka ya sayar da a warware ciniki don an tashi warware ciniki zai iya cewa a'a ba zan sayar ni ba zan dawo maka da miliyan ɗaya ba ai na rasa damammaki da da nake da ita saboda haka yanzu sai dai da dawo maka da ɗari tara da hamsin dubu hamsin ta tafi ba ya da ne saboda ya ƙara sabon ciki to amma a mazhabar mali babu khiyarul majlis daga an kulla ciniki tunda Allah ya ce auku bil udud dole ne shi wannan matsalar za mu dawo gare ta wajen bai ukiya insha na na idan aka duki hancinsa a wato idan aka duki hancin akwai duk za mu zo shi a cikin al'ulubi wal gaban algaban dukan hanci shine a ƙara maka farashi fiye da sulufin yadda a yadda ake sayarwa a kasuwa to algaban za ta iya alƙiyam mai gaban ko da an tashi ko da bayan ƙiyamin majalisi idan aka duki hancinka za ka iya dawowa ko a zo da cikin a dawo maka da kuɗinka ko kuma a rage maka daga cikin kuɗin ya zama to an sayar maka irin abin da ake sayar da shi a kasuwa wanda yake babu gaban na ciki na malam muhammad eh eh
sample za su turo maka kyauta ne kyauta za su turo maka sample idan idan ka idan ka ce za ka saya daga cikin sample ɗin za ka tura musu kuɗin kuma da kuɗin kayan ko ba za ku biya kuɗin kaya ba kudin wato kudin shipping na sample din shi ne kawai za ka biya to idan sun biya ko kuma inda ba ya ka zo kace za ka sai daga cikin sample din za ka biya kudin sample din da kudin shipping a wace ne ce idan yanzu sun baka yanzu sample guda nawa za su baka to kana son ka sai guda da sai ka yaya ba sai ka tura musu kudin guda ɗari ba da kudin shi su turo maka to wannan shi ne ciniki wannan baya daga cikin ciniki na farko da farko wannan ba ciniki ba ne ba sayarwa ba ne kawai a kasuwanci ne su da su ne su ke na malayi
ciniki ne mara yi shi yasa in dai aka kulla ciniki majalisi ya tashi ciniki ya kuma saboda haka ita abin da za ku fahimta shi ne al-iqala bai'ul mustaqim zubewar ciniki wani wani yankin cinikin da ake wani sabon ciniki ne kai wanda ka siya kai ne za ka shi wanda ya san shi ne zai koma mushtari ba shi da laifi ciniki ne sai dai sai dai ana son a abin nan ana son a tauda wato ana son al'iƙala ya zamanto da fitankwacin farashi a ya zamanto da fitankwacin farashi sai dai idan ya zamanto kan cewar zai cire makarsa mikidarin cutuwar da yi yana ganin sayarwa da yi ya rasa ya cutu na ɗauko kaya da sauransu saboda haka duk zai cire wannan abin da ya cutu da shi wataƙila kuma a kasuwa ta kuce masa a yan shadi masu zuwa yau ba zai da ranar zuwar su bane saboda haka ya zo ya saya yan shadi sun tafi ba su zo ba saboda haka kafin ya kira su sake zuwa a inda a ce ya sayar da ya juya ya sake samun wani abu saboda haka ya ce zai cire wannan cutuwar da ya yi to ka'idar shari'a a barar yuza shari'a ta yarda da kawar da cuta duk abin da zai cuci mutum Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la barara wa la dirara na'am na'am eh
ce baya so ko ba wasu to na ka ai da su ba za a dawo da nan da gudu ke ba sannan sai da kuma sai an sayar da wani mota an so da kuma sannan ne ya na kai ba za ka ba kuma na ke eh sai da kuma ba zai wakili na masu kaya sai da wanda aka yi shi ne amma da kashe na ka shi za ka shi ka da kaya ya kai da kaya mai da
na farko dai na wannan na cinikin mota da suke da zai yi za a yi sannan ka ba da kuɗi a yi ka ba shi idan daga baya ka zo kashi ka ba ka dole sai ka jira an sayar sannan a a sannan a dawo maka da ita to a za a yi ɗaukar ta fuskar ibada kan cewar a za mu saya daga wajen za mu saya daga wajen ka sayar amma kudin biyan ka da za mu ba shi ciniki ne mustafi cewa ba za mu biya ka abin da ka riga ka bayar ba har sai idan mun sayar a za ka yi bashi har sai idan mun sayar da wata sannan mun biya ne a'a ya yi sani ai tun da an riga an yi ciniki kai wanda ka saya ba ka cika ba daga baya ka zo ka cika ba ai ba da kai ka fasa ka zo ka ce ne a warware ciniki ba da kai ka fasa ba ai ciniki ya ku auku bil uku ciniki ya ku ba da kai ka fasa sai dai ka ce a warware ciniki to in aka tashi warware ciniki wani ciniki ne wanda za a koya to da ka sharfansa daban kuma ciniki ya halatta kamar da suke da wannan sharadin kan cewa ba za a biya ka ba amma ba ka dole ne su hada da yaji su ce sai an sayar su ce sai an sayar sannan za a sayar maka to sai dai idan sun ce ba za mu warware ciniki ba amma za mu sayar maka da wani da wani ka fahimta tun da riga ya sayar abin da ya kamata su ce shine cewar ba a warware ciniki za a yi ba ba ka son mota to za mu sayar maka idan muka sayar maka abin da ka ba mu za mu bayar maka da kuɗi mikidarin abin da aka yi za mu idan muka sayar za mu dawo maka da kuɗi mikidarin abin da yake naka alal misali an yi ciniki da shi miliyan ɗaya ko sai ba da dubu ɗari biyar sai ce ya fasa to idan ya dawo sun ce mutu za mu sayar maka da motar ka idan muka sayar maka da motar ka muna bin ka rabin miliyan abin da aka sayar za mu ɗauki rabin miliyan dubu saura guda wani shi ya faɗi saboda su da sun ce ba za su sayar maka ne ba tare da sun ɗauki ba tare da sun ɗauki ba mashi ba tare da ya yi wani ba sayar masa kawai tare amma shi kuma ɗayan da ka ambata na na wasu ce ai ba shi da wani yanci yayin da zai yi kulla ciniki da mutum a yi ciniki sannan ya ce to bari je in tambaya ko ya bari sannan ya je ya ce to ka bari ko baka bari ba ya ce a'a ban bari ba akan wani ba shi da wani yanci sai dai idan ya ba shi wakala amma idan ya ba shi wakilci am cewa ya duk lokacin da ka samu ya tsaya na ba ka wakilci ka sayar da abin da ya ya ba shi wani yana da wakala amma daga gare shi eh yana da wakala amma daga gare shi ba ne kuma a nan wajen cewar sai ya tambaye shi kan farashi wanda ya nuna kan cewar duk da yake ya ba shi wato general wakala a kan sayarwa amma tasarrufinsa ya kayyade ya zama to wakala ce ka kayyade a kan farashi sai ya ya tambaye shi kafin ya sayar to Allahun muskara na
an da ya shi ne lokacin da time a lokacin da kuke yi in time a lokacin da kuke yi in time a cikin lokacin da kada tun da aikin nan ne za ka tura masa klikin zane in kai klikin shi kenan ciniki ya mutu saboda haka shi ko batun batun delivery wani abu ne daban amma ciniki ya riga ya mutu to amma sai dai a su yawanci da yake a wato khiyarun majalis a cikin a cikin common law ba su da ba su da na ba su da yau da yau khiyarun majalis ba su ba su da shi a cikin common law su idan aka yi contract kamar malikiya suke an yi injaz kawai shi ke na'am a cikin rukunai na
Wanda ya saba siga da
وصيغة الدليل لا المنتهى صيغة دليل الحكم دليل الحكم صيغة صيغة وصيغة الدليل لا المنتهى أبدا وقلت الجزء الذاتي وشق خرج وصيغة ما خرج كده إيه دليل دليل دليل دليل كون الصيغة الجزء الذاتي بالمنتهى أقل من مراتب أتأكد من نشر القلوب بقى نشر القلوب ودون شك إن شاء الله باين صلى أما سيرة أي يعني سيرة تجد ودي كل الله على سبعين إذا كان فيها روح من كل أو مسيرة سيرة سيرة بلا كده شعور بس هذا بيجي سيرة بس هذا بيجي أكتر لا مروان amma ni na da ina ganin da wata abin kashi idan karatu yana da alaƙa da nassin da ake karantawa da za a yi koyarwa amma idan kamar a wata matsala ce wanda yake take tasowa to irin wannan matsala ce to sai a ce wannan shawarar ta ta annan yin karatu na tsaya to yanzu kun ga wannan dole ne da karfe biyu da kasa za ta a shi ne yadda tsari ne amma yanzu saboda samu mu yi a ya zama su kanta bayan la'asar mun yi mafi bayan a zahar mun yi mafi ɗaya da rabi mun samu kamar awa biyu kenan dawo karfe biyu ya so bayan la'asar kuma mun fara hudu da kasa insha Allah zuwa shi daga kasa sai da yanzu mun samu da jami'in ilimin za mu sarrafa na bayan su mu na yaushe insha Allah ya guda wannan babin shi ne wanda zai mana tsaro amma daga cikin muka shiga ciki saboda waɗannan su ne shiro da arkan na ciniki din saboda haka masayi da su sun fi yawa amma idan muka shiga cikin sauran abubuwan kusan duk mukarrara ne insha Allah mu karatu zai da sauran subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk